الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لا ربا ɗaya ga wata yau ne zargin musulmi ya sanar ɗaya ga wata jiya karatun ma an ce ɗaya ga wata shi za na ce tun jiya an fara sabani saboda haka official yau ne ɗaya ga wata ɗaya ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba a littafin mu na alwaji fi fiqi sunna wal kitab al aziz na babban malami Abu Aziz za mu tashi a darasi na 145 mun tsaya darasi na 144 sai dai na ga kamar lambar da aka bani cewa za mu tashi ba haka bane ko rubuto cewa za mu tashi al-asarul mutarattiba alal qatl shi muka biya ko a satin da yawwa yawwa wannan wannan rakonwa ce wanda ya turo da wani an samu sujjada a bani ai ai ita ka yi ajiya da duwan na kusa saboda haka za mu tashi da bi mai kunin kisar nan za mu tashi shafi na ɗari biyar da casa'in da ɗaya da me kisasi yake tabbatuwa an gane ko da mai kisasi yake tabbatuwa da Allah ya ce ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisas fil qatl to da menene zai tabbatu idan aka same shi ake tabbatar da cewa lalle za a kisas malaki al-aslu fil qisas asali aka abin da ya tafi kisasi shine an yuqtal al-qatilu bi tariqati allati qatala biha kawai a kace wanda ya kisan kai ta hanyar da ya kisan kai shi ne kitabi hanyar da ya biya kashe wani doki ma hanyar za a ba ka ji shi ake kira kitabi li'anna zalika muqtada al-mumathalati wal musawa domin hakan yana hukunta al-mumathala shine misali shine kwabo da kwabo abu ya zamto iri daya daidai wa daidai wani musawa da kwabo da kwabo da shi ma dai mutawa ya zanto abun san misalin daya nan kuma iri daya din ma'anar su dai kawai bambancin in suka zo sai ka canza a hotel wani kaulin lahi ta'ala fa mu dai da alaikum saboda Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda ya muku ta'addanci ya wuce gona da gini fa'tadu alaihi bi misli ma atada alaikum shine mu matsalar da muka faɗa ku yi masa ta'addanci da irin wato abin da ya muku kwatankwacin irin ta'addancin da ya mu a karatunmu na ƙarshe-ƙarshe sati biyu ko uku da ya wuce a baya in za ku tuna waje za mu sayi atin sayi atin misluha a surati shura da muke bayani duk da ƙarshe darasin mu na shi dan ban manta ba a daidai wannan gabar ai kun ga mun kawo misalin wannan Allah ya ce waje za mu sayi atin sayi atin misluha faman yatada alaikum fa'tadu alaihi bi mithli ma atada alaikum wa in aqabtum fa'aqibu bi muslim to idan aka ce jazaa'u sayyi'atin wanda ya mare ka ko ya zage ka karama an kira za ta sayyi'a kai ma naka aka kira sayyi'a liza bayan kai wanda ya rubuce ma wawa kace kai ma wawa shine ne laifi kai ba kai laifi ba domin ramuwa kai misali inda ka ce wawa soku to ka wuce gona da kaga ka tsara to daidai wa daidai ka faɗa me yasa mun faɗi wannan za ku iya tunawa malamai amsar da suka bayar cewa suke dalili shi ne saboda abin da ake kira almushakala ko kuma mutum ne yanzu ya mare ka da ya mare ka da ka tashi ramawa shi wanda ya zo wucewa yanzu kawai ramuwar ya gani a gurinsa kawai zalunci ne to saboda kamar teteniyar shi a gurin da zai ce ka ga wani dama haka yake na ɗaya ba ruwa ne bai san san da aka mare ka wato za ka kira su duk sayi'a wannan amsa ta ce yake kwarai da gaske to shi ne yake cewa sannan al-baqara wa qaulillahi wa qawli ta'ala wa in aqamtum akai muku uquba fa aqibu quraba uquban nan bi mithli ma wato ma uqibtum da irin yadda akai muku uquba bi ma uqibtum bi irin abin da akai muku in ya mare ka to mari kai ma za ka wali anna rasul sallallahu alaihi wasallam to ga dalili saboda annabi kira da abin da Allah tabbata a gare shi la zahara asal yahudi ya kunkwasa kan wani bai yahudi mun biya wannan a baya bi hajarin da dutse kama razaha huwa ra'sal mar'ati bi hajarin kamar da ya kunkwasa kan wata mata da dutse kun bi suna hadisin ko wanda aka zuwa na ta tambaye ta an ganta a kunci wane ne da shiru wane ne ana cewa wane ne ta haka ta daga ai au ma abi rafiha ta daga kanta shine aka kamo shi kuma ya confession cewa shine annabi yace ji ma aje a samu dutse a kwankwasa kanta kaga yadda ya kwankwasa kanta shi ma aka kwankwasa kanta abinda ake kallo kawai kwankwasawar wani ba zai ce domin san da ya abun ba a nan watakila wani zai iya cewa bugu ɗaya biyu uku ya yi mata kan ya gwankwace mu yanzu ba wani za mu kalla ba ko mu dai a ta buga ba sai kai ya gwankwace kwankwatsar ake kallo ba wai bugawar wani guda nawa ya ba domin wani za ka iya buga masa sau goma zaura kansa da ƙwari ba zai fashe ko ba haka bane yawwa kwankwace yau kawai ake so sai ya kwankwace shi yasa za ku ji magana da aka kenan kwankwatsa kai sai kai ya kwankwace sai yace alqisatu min haqqil hakim amma ba ku sani shi kisaji haƙƙin shugaba ne mai hukunci alƙali gwamna idan ga aka yi matsala yanzu ya ce sai gwamna ya sa hannu duk yadda aka kai duk wato watannin da aka yi kwana zama arba'in da wani abu da aka yi ana zama a kan ɗan tamori ai kun ga yanzu ba kan yi ba me yasa sai gwamna ya sa hannu ka'ida kenan kun fahimta da kyau ko ba matsala ba ce a kan wannan cewa ta mutane ɗaiɗaiku individual matsala ce ta hukuma to sai yace qala al-qurtubi imam al-qurtubi yace sahibu tafsir ne wato al-jami' da ahkam al-qur'an an gane ku eh imam al-qurtubi yace la khilafa ba sabanin cewa annal qisasa bil ajli cewa shi qisasi dangane da abin da ya shafi kisa kisa la yuqimu illa ulul amri ba da tsaye da shi ba ba abota al'amari ba ma abota al'amari shi ne aka yama wa ulul amri minkum adiyu Allah wa adiyu rasula wa ulul amri minkum saboda haka sai su fardun alaihim wajibi ne akan su annuhudu bil qisas su yunkura wajen yin kisasi su miƙe wa iqamatul hudud kuma su tsaye da haddi wa gairu zalika da wani haka لأن الله سبحانه طالب جميع المؤمنين بالقصاص ثم الله ملوكين سركي يعني دكا مؤمنين سوى في قصاص أو تعالى النبي قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس بالقصاص يجي مقالة ثم لا تهيئوا للمؤمنين جميعا sannan ba ta ne ba ta mu'minai gaba ɗaya su tanadi ba to an yi tane wa alal qisas ta haɗu wajen yin kitabi yanzu gaba ɗayan mu kowa ya ce dukan mu ai wallahi ba za a yi da ba kowa ya ce ki kawai mu je mu ɗaukar sa ba a yadda da wannan ba a yi tanadi kawai a kinsa shi za wani lokacin za ku ga hukuma tana kama wanda ake zargi ta ɓoye saboda kar mutane su ɗau doka a hannu wani lokacin fa ɗaure mutum ma shi ya kai wa gata ƙwarai kuwa shi ya kai wa gata kun fahimta da kyau ko kafin ma a yanke wadan jamhuri hukunci da ba tsawon tsawon ke jan ajiye ji wani tine na lahira ne ina gaya muku gata gwamnati ta yi masa ta ɓoye shi domin kula da misali amma wanda suke da ɗan waye-waye a wannan lokacin sun san labarin gidiyoyi ka duba ba gidiyoyi a ɓoyen ma yake amma an kyale shi to to irin wannan ne an fahimta da kyau ku to sai yake sai mala yace ba ka mutul dana makama an futi mu sai su tsaida gaba ɗaya su haɗu su tsaida shugaba a matsayin su duka ba kyauta ba an taba man taba annaba ne da zai tsara ko kuma ya kace mana wani to gaba ɗaya sai haɗa ce to muna neman shugaba ya karɓan mana hakki shi ne as-sultan ne iko makama an futi ma maimakon su bi kamatul qisas wajen tsaida kisasi wa gairihi da wani zamin al-hudud daga iyakoki haddi ومن يتعدى حدود الله حد إياك جنا فقد ظلم نفسه وعلة ذلك إلا من بلاغك إلا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما هكذا له أصول الكيتوا دو كنت لك غني أو إلا نتيجة إلا با إلا تبا وجه بابا دليل دي يسا يسا كتي واتو كرأ جايجيا saboda tana da illa bai ce ce illa ta inna ma yuridu shaytanu an yuqi abaina kum al baqada wa al bagda fil amr wal maisir illa da jini tana bugarwa to illa sai a ce duk abin da yake bugarwa kawai giya ne ita ce illa duk abin da yake bugarwa giya ne amma asali uwar ita ce wa giya saboda haka kaga benanin ya shiga in an shaki ba bisa ka'ida ba ko din dillin din na dukkanin duka wa ma ba wato ruhu sai ce to um ma zakarahu sawi abinda imam sawi ya faɗa a cikin hajiyatuhu ala jalalai yana da hajiyarsa hajiyarsa maka ce hajiya malamai shine ba wai iya jari ba kawai aka ce me hajiyar littafi kaga wannan littafin da yake hannuna za ka wanda yake da wannan littafin a gida gefen sa za ka wannan majin layin din to rubutun da ake a wannan gurin da ake kira hajiya rubutun jikin bayan maji shi ake kira hajiya eh to sai ce wannan malamai za ga wannan lokacin in wani littafi sai a ce gefen littafin kawai a yi mara wannan rubutun a gefe cewa ƙarin bayani jari ai ko a littafin iziya ma ina ji zaka ga gefe yawa yawa suna da yawa musamman da jadawar malikiya an gane ko wa qala yace fa haizu sabata duk inda ya tabbata cewa annal qatl amdan udwanan cewa kisan nan da aka yi an yi shi ne da gangan kuma da wuce da wuce gona da yini wajaba alal hakim shar'i ya wajaba akan mai hukunci wanda yake na shari'a an yi makina waliyal maqtul min al an fahimta da kyau ko a tabbatar wada wato waliyan waɗanda aka yi kisa a tabbatar musu da abin da ya hukuncin da ya tabbata akan mai kisa domin lokacin da aka yi muku laifi kuka ga hukuma ta ɗau mataki a kai ko ba abin da za ku ai za ku kowa ya ɗauki hannunsa da kai amma ka kyala abin kara zuba to zai koma hannun mutane malam sawi ya ce to ayi wannan fa ya fa'alu bihi al-hakim ma yaftaruhu al-wali min al-qatl kun ji ko fa ya fa'alu bihi al-hakim shi ne hukunci ya tabbatar da ma yaftaruhu al-wali min al-qatl abinda majibin talamarin waɗanda aka yi kisa suka zaba shi alƙali ko gwamna ko shugaba ko wanda zai hukunci ya tabbatar da abin da wa da ma'abota waɗanda aka yi kisa masu haƙƙi akan mamaci ko waɗanda aka yi wa rauni suka nema shi za a yi min alkatil na kisa in ta suka yi yadda ya kashe baban mu sai an kashe shi yadda ya kashe dan mu sai an kashe shi yadda ya kashe wani namu sai an kashe shi shi za a yi awil abu ko kace sun yafi to ayi wannan abuwa mun biyo matsala abuwa ma a baya awil diya ko kace diya suke so a biya su diya wala yajuzu lil wali tasalludu ala alqatil min ghairi idin alhakim wane mutum baya halatta lil wali at-tasallud ala al-qatil an gane ko min gani wato ya sallaka ya samu wani iko akan wanda yake san kai shine at-tasallud ya samu iko da mazantar da wani abu kan akan wanda yake san kai ba tare da izinin alƙali ba ko shugaba karka dau shine dai karka dau doka a hannu li'anna fihi fasadan domin yin haka daukan doka a hannu menene barna ce wala tufidu fil ardi ba'da islahiha yin wannan barna ce a bangata wa takriban da rusa kasa takrib kal baitul kharij ko at takrib bai rujewa da kuma rusa kasa fa ila domin aka bar doka kowa a hannu to ba wanda ransa zai kubuta in da aka ce kowa yana iya kisan kai ko da amman ne to shi kenan kowa ya shiga uku eh ba ka da aminci fa idza qatalahu qabla idin al-hakim idan mutum yayi sauri saboda an ba kisa kai sauri kace in ma an je ba a yi bari mu dawo doka sai ka kace wanda ya kace ma wani sai ma lai ya uzira sai ai ma ta'ziri ba za a kace ka ba domin laifi ya kai ba amma za a yi ma ta'ziri alƙali ta'ziri kuma kun san ka'idar sa tun daga harara har zuwa kisa shi ba a yi ba iyaka ba kun fahimta da kyau shine ta'ziri alƙali zai iya zuwa ya tsaya ma bulala kaga ga ba riga tsinka da ka ai ba mutum bulala ɗari kuma a kan ki gurbin shekara biyar shi ne ta'aziri to shi sa ake gudun wannan alƙisasu fi ma dunan nan to sai kisasi cikin abin da bai kai mai ba ba kisan kai akai ba amma an fitar da jini ko an yi rauni ko an yi abin da ya kama da wannan kama ya tsibirin kitabu bin nan kamar yadda ya tabbata cewa za a yi kitabi akan rai fa innahu yathbutu kadhalika fi ma dunaha to ka sani cewa ya tabbata abin abin da yake kasa da ni ran kasa da rai bi kaulihi ta'ala saboda faɗin Allah madaukakin sarki wa katabna alaihim fiha أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح بالسار الله يتي الله يواجب كاموس من وجب كاموس جوا فيها أيدي فواتو كم وانا لتابي جوا أن النفس بالنفس duk wanda ya kace kisan kai to shi ma a kace idan rai aka fitar to a fitar da rai wal ayna bil ayni idan ido aka zari to shi ma a zari idan wal anfa bil anfi in hanci ne shi ma a cire hanci wal udhna bil udhni aka nan kunne da kunne wal sinna bil sinni hakori da hakori wal juruha sannan din miki shine al juruh al jarhu din miki rauni kisas shi ma sai a kisas alƙali ya za a zo a kalli santimita nawa ne aka yi wannan to shi ma sai za a yi ma wa hadha al hukmu wannan hukuncin ko wa in kana wa in kana kutiba alaman qablana duk da cewa sharu man qablana ne an wajabta wanda suke kafin mu in ka kalli ayar a cikin maida kafin mu ne amma kuma eh ko sai amma idan ne ko yawa sai ce ba huwa shar'un lana duk da haka shar'an mu ce ko za da matsala cewa shar'u man qablana hal huwa shar'un lana shari'a wanda ce kafin mu din mu ma shari'a mu ce a laysa shar'un lana sai dai ya tabbata cewa ta mu a shari'a annabi yusuf alaihi salatu wasalam ga an ga wato da iyayen da suka zo karu lahu sujjada ko sun fadi sun masa sujjada sai aka yi ta tattaunawa ta irin sujjada suka ce gaishe shi aka yi suka ce sujjada sujjada kuma Allah ya ce wa annal masajida lillahi umirtu an asjuda ala sab'ati azumi ya ka ce kaga duk wani tafsiri da zaka yi kaje ka dawo har wa wa fi shar'u man qablana hal huwa shar'un lana amma a dauka sujjada suka yi kai an ce kai wani sujjada yanzu shine kawai tambaya dan wani ba zai kafa ma hujja da wannan yace ai gashi annabi Yusuf iyayensa sun fadi sun man sujjada zaka iya cewa to su a shari'a su ba haramta ba amma kai ta ka shari'a ne dalili shine kawai tambaya an bayyana da jahu yawa gari nawa nawa ka gani ma da annabi Musa da annabi kan duka annaba na kowani annabi Isa hal huwa sharrun lana baka da dalili sai in shari'a ka ta tabbatar ta ka shari'a cewa haka ne to sai yace wa mali yace li taqriri nabi sallallahu alaihi wasallam lahu kun ji abin da yasa muka yadda da wannan shi ma saboda annabi ya tabbatar da shi ya tabbatar da haka فقد روى البخاري ومسلم عن انس بن مالك ان ربيع بنت النضر ابن انس اي ربيع بنت النضر بن انس ربيع النضر بن انس كسرت ثنيه جاريه ta karya saniya haƙorin gaba na wata baiwa fa'aradu alaihim al'arsha sai suka bujiro musu da al'arsha shine aljiruhu wa diya yanayin yadda aka yi mijin da kuma diya kamar ka ce diya suka ce to ga diya ga diya da za a biya ba abau illa da kisa su kuma yan uwan wannan jaje suka ji sab ka ce wallahi sai dai a yi kisa shi yadda kuka karya mata hakori mu ma sai an karya muku nan wada akuha ana zinin nazir dan uwan da ana zinin nazir sai yazo to gaba annabi alaihi salatu wasallam aka ce faqala ya rasulullah yace ya ma jira la tattaru saniyatu rubayya hakorin gaba na rubayya yar uwar da kenan shi za a karya wallazi ba akaka bil haqqi na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya la tuktaru saniyatuha ba za a karya mata hakori ba kun ji ya ci alwashi ya rantsi فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا انس يا النبي يا كي انس كتاب الله القصاص كانت ابن النذر littafin Allah dai abin da yake a yi shi ne kisasi ko ka tabbana a nan jiya annan nafsa wal juruha kisas saboda haka abin da littafin Allah ya tabbatar shi ne a kisasi gashi karanti faradiyal qawmu wa abaw mutanen nan zai suka fito ba komai mun yadda mun yafuwa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi bai magana ba kana suna faɗa wannan sai da inna min ibadillahi lalle a cikin bayin Allah akwai wanda mallau sama ala lahi labara akwai wanda da zai rantsuwa da Allah yace wallahi yanzu yace wallahi sai an yi ruwan sama yanzu nan to Allah ya ku kutan bai to Anas ibn Nadir yana cikin kun ga rantsuwa yace wallahi ba za a cire mata hakuri ba sai kuma suka ce sun yafe sai annabi ya ce lalle cikin bayan Allah akwai wanda in ya rantsi da Allah za ya abu to Allah zai kubutar da shi to gashi Allah ya kubutar da Anas ibn Nadir akwai su a bayan Allah an fahimta da kyau ku amma za ku ga su wasu biya zakewa ba su biya rantsuwa ba su biya ba kuma ba a gane su cikin mutane ba a gane shuruɗul qisas fi ma dunan nas sharqai qisasi shi abin da ba rai ba din to me sharadin da za a cika sannan ayi wannan qisasi yi sharadi bil qisasi fi ma dunan nas shuruɗul atiya sharadan nan masu zuwa suna tabbatuwa dangane da wato abin da bai kai rai ba na farko takliful jani wanda ya laifin ya zama baligi wanda ya laifin ya zama baligi ya balaga da shekara sha biyar zuwa sama na biyu ta amudul jinaya laifin ya zama da gangan aka yi kun ji na biyu li'anna al-qada'a la yujibu al-qisasa fi an-nafs kun ji domin kuskure baya tabbatar da baya wajen kisasi dangane da abin da wato ya shafi rai wayyal aslu kuma shine asali fa ma dunaha aula kun ji ko abin da yake da kasa da rai kuwa shi ya mutun tanta a yi wannan abin da yake kasa da rai na biyu na uku kai an ya kuna damul madini alaihi muqadi'an li damil jani ya zanto wato damul madiniya alaihi mukafi a lijamin jami jinin wanda aka yi wa laifin ya zanto ya zama akwai compatibility daidai wa daida ga jinin wanda ya laifin abin nufi wanda ya laifin ya zanto a wanda ya wa laifin to za a samu mukafa daidai wa daida bar ku ji misali yadda zai fito fala ya fita min musulmi jara'a zimmiyar kun ji ba a yi kitabi ga musulmin da yewa kafirin amana rauni domin jinin su ba ɗaya bane jinin su ba ɗaya bane da na kafiri kafirin amana ba ma kafiri zalla ba kafirin amana da kuma musulmi jinin su ba ɗaya bane wala yaj'al Allahu lil kafirina ala al mu'minina sabila afa naj'al al muslimina saboda haka ba ɗaya bane an fahimta da jego wala min hurri jara'a abdan ko kuma ɗa ya yi wa bawa rauni ɗa da bawa shi ma ba za a yi masa rauni ba wala yi kasu min walidin jara'a waladan haka nan mahaifin da ya yi wa ɗansa rauni garin duka ya karya ne ba za a yi masa a to kake zuwa a banza ma a bal a gurɗe ka ko ba ka bane yawwa to shi kuma ballata ya uba ma shi garin duka ya ya ya ba fa da kai nake ba kake kan dona eh an gane ko na ga ji da zanda wayan ce gurin bane yace to kai ballin bata karbe ka ka ba ta yi ka hakura kare kuwa fara bar da karaya a gwara ka hakura Allah ya kiyaye an gane ko to saboda haka wannan shi ne an kun ga yanzu jaradan ku to sai wannan jaradan sun cika sannan za a yi za a yi kaza wani mutum wallahi musulunci yana da tsari matuƙa al-qisasu fil adrab to qisasi dangane da sasanni shine al-adrab wani sashi na jiki ba wai rai ba yanzu gaba daya wani sashi bari ku ji yusharatu bil qisasi fil adrab thalathatu shurut shi ma sasannin jiki an jamdanta jaradan guda uku na farko imkanul istifa'i bila haifi ya zamto imkan shine yiwuwar ramuwar bila haifin ba tare da wuce gona da yi ba alhaif shine zalunci ba tare da wuce gona da yi ba bi an ya kunar kadau min misalin min misalin ya zamto yankewar da za a yi ta wata gaba ne kalmir faki kamar wato gwiwar hannu nan kenan mirfar gwiwar hannu wal ko'i da ko'i wuyan hannu aw yantahi ila haddin ko kuma ya cike zuwa ga wani wata iyaka kamar rinal amfi kamar me cikin kofar hajji cikin hajji an gaji na cikin wanda ya gaya muku cikin risala ko eh in ba dai eh wa huwa ma la minhu aji shi abin da bai ya wato ya kwanta daga ciki kwanciyar ana ga kowa hancinsa da yanayinsa wani ba za a zo a ce to wannan hancin tun da mai faɗi ne kaza wannan kuma ya tsaho ne an fahimta da daidai nuna ƙasa makihi ba wai kan hancin ba wala kisasa fi ja'ifatin wane mutum sai ma da yake to ka sani ba a yin kisasi fi ja'ifa ja'ifa daga aljahu ne da abin da yake rami kamar kirji zurfin hanci ciki kun fahimta shi ne ake cewa hurufin jaziya a waya ko sai a ce hurufin yawwa kaga abin da yake wato majirari wurin da yake majirari domin abu ne alfa daya zaka gane ka yi daidai to babu kisaji akan wannan wala fi kare ibadu sa'i ko kuma yanzu wani bangare na danzi ne danzi eh eh wani bangaren danzi sai zanto shi aka aka yanke shi ma ba kisaji akan wala fi azmin dunas sinni ko wani kashi a jikin mutum aka fallo shi amma ba haƙori ba wanda kuma bayan haƙori shi ma ai haƙori ai kashi ne ko yau to kuma bayan sa shi ma aka ce kaga a aka ce za a zo a kwalli kashi kaza ai kenan wani kana taba wannan kashin ya tashi daga yi na biyu almumathalatu bil ismi wal mawdi' a samu kwatan kwati wajen suna da gurin in za a yi sai ya zanto suna da guri su zama daya wala tuqaw yaminu bi yasarin ba yanke dama da hagu kun fahimta eh dama ya ce wa mutum a ce shi kuma abu za a cire masa ba a yi wala ya tsarin biyamini ko abu da dama an cire masa abu shi kuma a ce dama za a cire a'a walakin tsarin bibinsa ko kuma mutum ya cire wa mutum dan karamin dan yatsa wannan shine kinsar kinsar binsar wusta sababa ibham haka ce al-kinsar wal binsar wal wusta wal sababa wal ibham an gani dan misisi dan kuri dan kuri yake cewa ko shine jinsar jinsar mai binsa wudda na tsakiya sababa manuniya al-ibham kuma babban dan yatsa an bayyana da kyau ko to shine ma da yake ma in an jire jinsar ba za a zo a ce ai ji bai da jinsar dan ba jinsar za a ce wala aktu ko kuma aka san haka shine a ce binsar bikinsar kenan ko shine aksi wane mutum ya da min musawati bil ism saboda ba yi ko samu daidai daidai tuwa ba wajen ne suna ba daidai tuwa wajen suna wala yuqadu asliyum bi zariri la hawla wala quwwata illa ba za a kira dan asali ba saboda kari me karin tindo yawa kaga wani za ka dan ya dutse shi da yayi wani ya fito a nan saboda haka sai je cire wani shi kuma da yaro sai ya miko tundar ai da ba shi da amfani wannan tundar naka yau ko saboda haka ban za a cire kuma ba za a zo yanzu inda za a cire kaga ai mafi yawanci a cikin kinsa ne yake gujewa ko don haka zo aka cire kinsa din sa ba zai ce ai shi an cire mafi ba ga din a to da ma an ce yalla bai ne kake da shi dama ai ya biriji ne a jikinka saboda haka in an cire wannan sai aka cire kinsar kawai aka cire wajen dawa la mahalla lahu min al-i'raj kun ji ra'ayi na ce wane mutum to sai ma da yake ne sai ce um ne ya da min musawati bil mawdi'i saboda ne rashin daidaituwa wajen guri wal manfa'ati da amfani kowanne yayin ya tsinka yanzu da amfaninsa kowanne kowanne da ka gani da aikinsa in ka tashi yin aiki da wani abu kada ka in ka tashi rubutu yanzu ai kana gani in za ka ɗauko wani abu za ka ga wanda ya karfafawa kowanne da aikin kowanne na uku istiwa da rafin jani wal majini alai bi siha kun ji kai shara musulunci dadi ne da ita daidaituwa wajen bangarori na mai laifi da wanda aka yi wa laifi bi siha da wajen lafiya wal kamali bi siga kamar shi ne zanto kowa cikakken mutum ne fala yuqadu udhur udhur sahihun bi udhur ashal eh ba za a cire gaba lafiyayya saboda an cire wato shanyayyar gaba ba dama wancan gurin hannun a shanye shi sai aka cire shi shi kuma yana zuwa ce ai hannun a ai hannun abu shi ma nasa shi kuma nasa ba a shanye shi ba za a cire ba ba za a cire ba sai ma ne yake ne wala yadu sahiha biyan naqisati al-asabi ko hannun da yake lafiyayye shi kuma wanda hannun da ya ranto ya taba konewa duk sun kanye wa'annan sun gugutsire ba cika ku bane to ba za a cire wannan hannun lafiyayye da wancan hannun da ya ranto yana da matsala ba wala yajuzu al-aqsu to haka ne kima aka sai haka kima ba zai tabbatuwa cewa eh shi ne aka cin kamar da muka faɗa cin sar da bin sar shi ma wannan mara lafiyar da mai lafiya haka mai lafiya da mara lafiya aka yi ne ina gurin ne wa yajuzu al-aqsu ko yawwa to amma kuma aka san haka ya halatta me kenan shine yanzu muna magana akan walayatu sayyi'a bi yadin naqisati al-asabiya hannun da yake lafiyayye da hannun da yake na kisatul asabiya bai tawayyar wa bai tawayyar halatta to me aka san bai tawayyar halitta da lafiyayi yanzu ai to nake mu fito da abun fili wanne aka hana a na farko yanzu mu lafiyayye da mara lafiya muke magana wanne shari'a ta hana a farko ne lafiyayyen hannu ya cire mara lafiya hannu shi ma a zo a ce za a cire nata to ne ne aka fi shi kuma wanne ne ya halatta yawwa kun fahimta da kyau ko mara lafiya ya cire mai lafiya hannu do za ba za mu je tattar da mu je mu kun gane aka fi shi ne aka yi za a ba taimakon sa ba aka ba lafiya kawai dai an bashi da ya kara kyau Allah ya yi ba ba ni na faɗa ba yawwa ina jin ka eh Ai shi ne mala ya gaya ma cewa tun da nasa na kiki ne to kake yanzu za a yi amma ba kai za ka faɗa ba alƙali ne zai kalla ya ce to eh to shi ke eh haka yake haka yake amma ka'idar ga asali ai kamar yanke hannun barawo ne kaga yadda ake yin an zo ga wanda ake cirewa ba wanda ba haushi yake faɗa ba ko yawwa sai ce to kaza za a fara cirewa kuma guri kaza sannan an zo a tsara kaza haka shi ne kifi na wannan alkali yana da wannan damar haka yi da da ku idan alkali ya gani misali idan ya gane wannan ɗan ta'addin ka gane abubuwa yake yi to shi zai kalle shi ya yi mahukunci cewa a wannan za a iya cewa to shi kenan yanzu za a cire amma kuma zai ba da kaza duk da haka a yi majiya mugallaza sai ya biya diya ka fahimta da kyau domin bai cika ba sai a ce to shi wanda aka wannan abun to za a cire ma hannu kun dage amma kaga tunda dama ne da dama to na ta bai cika ba zai cika ma kaza Allah ya kiyaye za a yi kamar yadda aka yi rubayya a baya kun ga ina rubayya ga abin da ya faru ko yawwa za a iya sai me alkitabu min jirahil amdi to kitabi dangane da rauni da aka yi na ganganci wa ma jirahu al-amdi raunin da aka jiwa mutum da gangan fala yajibu fi al-qisas ba wajibi bane a qisas illa idza kana zalika mumkinan sai dai da hakan zai bi haifi yakunu musawiyan sai da zai zanto an samu daidaito li jirahil madiniya alayhi ga wato dangane da jikin wanda aka yi wa laifin min gairi ziyaratin ba da da ƙari ba wala na kasin ko rage kun ji in ya zanto ba daɗi ba rage za a iya babu laifi fai za gane bil mumasala bi unko kaman teteniyar wal musawati da daidaitin la ya ta haƙa ƙani ba za su tabbatu ba illa bi mujawazatil qadr sai an wuce iyaka aw bi muqadarati ko da wani hatsari cewa za a iya cirewa ya mutu domin shi kansa ba cikakken lafiyayye ba ne aw idrarin ko cutarwa fa innahu la yajibu al-qisas a wannan gurin to kisasi ba wajibi bane wata jibu diya sai a biya diya wajibi ne sai a biya diya kun ji ko sai ba ne yace addiyatu kama ka tambaya to me ce diya tarihuha addiyatu hiya al-mal alladhi yajibu bi sabab al-jinaya ita diya ita ce dukiyar da ake biya sakamakon dalilin wani laifi wa tu'adda ila al-madini alayhi ana bayarwa zuwa ga wanda aka yi laifin awwalihi ko waliyin sa in ya mutu wa hiya kan tantazimu ma fihi al-qisas ita ce take tsara abin da wato za a bada kisasi a kansa tsari take bada tsarin abin da za a bada kisasi a za a kisasi a kansa kai kamar wato makofi ne na abin da za a bada kisasi take fansar abin da yake kisasi ne wa ma la qisasa fihi da kuma abin da ba kisasi a kansa ita wannan diya duk makofin ta ne wata tambar diyatu bil aql ana ce mata al aql a fiqh kai hadisi ma mun biya al aql din ko to ana kiranta da wannan wa aslu zalika asalin wannan shine annal qatila asalin wanda yake zan kai kana idza qatala qatila in kaje wani abin kisa jama'a diyata min al ibli zai tattaro diya ne daga raquma fa aqala hadi bina'i awliya al maqtul ya bari ita shine aqala ya bari ita bi bina'i awliya'i auliya al-maqtul ga dangin wato ma'abota wanda aka kashe ai shadda hadi alqaliha cewa a daddaure ta bi qaliha da ne da da da bai bai da bai bai wannan i kisa ce ce wanda al'aqlu daddauro ta da ake yi saboda haka ga da da bai bai li salima ha ilayhi dan amikawa dangin wanda aka yi wa illa yuqalu ana cewa aqaltu an fulani idza garintu anhu diyat jinayati aqaltu an fulani cewa wato mun ba da diya ga suwa ne kowa ne idza garintu anhu diyat jinayati idan na ba da diyar laifin da aka yi mata muka biya banzar laifin da aka yi ba sai mu ce aqaltu an fulani wa azlu zalika qaulullahi subhanahu wa ta'ala wa ma kana lil mu'minin asalin wannan shine fadin Allah bai dace ba sha'anin mumini bane an yaktila mu'minan ya kace mumini illa kada an ba kuskure ba wa man katala mu'minan kada an duk wanda ya kace mumini ya buta kuskure fa tariru raqabatin mu'minati to zai yanta wuyayi mu'mina bawa ko baiwa amma mumini wadiyatun musallamatu lil ali ya bada diya wanda zai yi ta zuwa ga danginsa illa ya tada kujirin zuci sun yafi mun faɗi wannan satin da ya wuce haƙi biyu ne akan mu kisan kuskure ana iya yafe daya amma ɗayan kuma sai ka yi ko na haƙƙin Allah ko in kare min qaumin aduwwin lakum in yana cikin mutanen da suke abokan gaban ku ne aduwwin lakum kun ji kafiri kenan wa huwa mu'minun amma ki mu'mini ne kiwa ki wanda aka je ne wa tahriru raqabatin mu'mina to yanzu kun ga sai a ba wuyaye kawai mu'mina kun ga anan sai muka ce an jirewa yawwa ɗan uwan domin ka ba su muka ce malamai suka ce in ka ba su biya ka ce mutu kabul za su samu wannan kuɗin su yi muku illa ne domin ɗan uwansa duk da mumini ne yi ba za a ƙarawa ba na dawaki ba ba za a ba su komai domin kafirai ne kun ji na biyu dan mumini zalla nan kuma mumini amma yan uwansa kafirai mumini da muminai nan kuma mumini da kafirai ɗan uwan kenan wai kana ni kaumin bainakum wa bainahum mithaqun idan kuwa wanda aka yi kake din abin da kuskure tsakanin ku da zuwa akwai wani alkawari kafiran amana ke fadiyatun musallamatun ila ali za ku ba da diya da za ku mika zuwa ga yan uwansa shi ne muka yi magana muka ce malamai sun ce za a maganganu uku wani suka ce wani ubashiri na diya miliyan tasa'in da takwas ne yanzu da ɗaruruwa a diyar kisan kai ko raƙumi ɗari ko ita ce za a bayar to sai aka yi wasu suka ce za a ba da wani wa tiri yau ɗari da wani abu ne yanzu auto miliyan ɗari da sha biyar a ce ba a sai na gado ba ran nan a nan a nan me yake nunawa biyan rai me ya nunawa ne zuwa yi tasa'in da takwas yake nuna a nan amma ɗari da sha biyar ne yanzu ko yawwa kaga tunda kullun suna fitarwa to kun ji miliyan 115 tunda su wannan sun kwana biyu da bugawa dala ta ƙara hawa shi dinari dinari za ka ce mana ba ma ba sai in ba dala ba an gane ku ma'aunin nasu ya kunji miliyan ɗari da sha biyar miliyan talatin da biyar kenan wasu suka ce haka za a bayar wasu suka ce a rabi rabi za a bayar kun fahimta wasu kuma suka ce a duka amma hadisi ya tabbata rabi za a bayar kamar yadda muka faɗa hadisin abu dawud yawwa to shi ne yace to kun ga an kasa gida uku gida uku duk lokacin da aka yi kisan kuskure haka za ka hararo kawai an fahimta da teku amma a kowanne akwai haƙƙin Allah haka ne a kowanne a wajen haƙƙin mutane ne aka bambanta na musulmi za su iya yabewa amma suna da haƙƙi sannan kafiri da kafirai ba su da haƙƙin komai kafiran amana suna da haƙƙi shine kawai وإن كان من قوم بينكم وبين فدية وتعريض رقبة مؤمنة ومن لم يجد wanda bai samu wannan ba ya mu shahrai mun yi bayanin azumin nan sai azumi wata biyu a jere ya fara farkon wata zai iya samun bonus na kwana biyu an gane ko in kuma ya fara a tsakiyar kwanaki sai ya yi kwana sittin dole Allah ya kiyaye mu Allah ya kare dan ba nema ake ba yawa sai yake mu ta tabi ayyuka jere inda zai fara yanzu kaga yau ɗaya ga wata ya fara jiya to azumin ramadan yana zuwa sai ajiye kawai wace gari shi ba zai ajiye ajiye ba sai ran sallah kawai in kaga ya tsaya sai ya kwana ta sai yana azumi Allah ke yi zai azumi duka wallahi to sai yace tawbatan min Allah tuba ne wannan tuba ne daga Allah madaukakin sarki bangaren Allah wa kana Allahu aliman hakima lalle Allah masani masani ne kuma mai hikima وانا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي عن جدي ان من جاء حديثي حسن دا باب حديثن سن فيو عن عمرو عمرو بن شعيب با ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى annabi ya hukunta cewa annan man kutila duk wanda aka kaje kada ana wuta kuskure badiyatu bi atin min al-ibli diya ta shine za a bada raƙumi guda 100 30 bintu maqas guda uku ƴaƴan ne na guda guda talatin raguwa guda talatin ƴaƴan mai na guda wa talatuna binta labuni guda talatin ƴaƴan mai jayarwa wa talatuna hiqqa guda talatin kuma sune hiqqa ƴan shekara hurhudu wa ajatu bani labuni zakari guda goma kuma ƴaƴan wato mai jayarwa amma maza duk wani tsari an wato guda casa'in din nan ana so guda goma kawai guda goma sun isa su yi musu bayi su dabin su ake tayowa ya ka ce sauran sauran duk mata ake so ku bayar domin ya tara garki kuma waɗannan wata hikima ta Allah na gaya muku kwanaki inda mutum zai zo ya ce shi bari ya je ya siyo su a kasuwa in sha Allah kuɗin zai yaro shi miliyan ɗari da sha biyar wane mutum a in yaje ana ga matsalar kashi kamar yadda na gaya muku ya tafi da kashi din da zai samu arha an gane ku yawa to kun ji su wa an qala kana qimatul diyati ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qimar qimar diya zamanin annabi alaihi salatu wasallam 800 dinari 800 dinari dinari no kenan dinari ɗari takwas ka je ka juya kuɗin ka gani aw samani yadda ala bi dirhami ko kuma dirhami dubu nawa dubu takwas wadiyatu ahlul kitab yawma idin an-nisfu nan kuwa diyar ahlul kitab wato a wannan lokacin shine an-nisfu rabi min diyatil muslimin dawa mun faɗa daga diyar musulmi qala yace makana zalika kazalika hakan kuma haka yake eh hukuncin yana nan hatta tukhlifa Umar har aka sa sai na Umar ya zama khalifa fa kama khaliban wata rana ya miƙe na hudu ba ran kai dai fa kalin ki ala ku saurara innal ibla qad zalal ra kuma sun yi tsada shine galada galin mai tsada ke nan sai rahis kuma mai ara kale yace fa farada Umar ala ahli dhahab ranar daga ranar sai na umar yake to duk masu azurfa a masu gwal a hannu dinari alfa dinari to za su rika bada dinari dubu wa ala ahlil warisi masu azurfa kuma nam idna ajar alfa za su rika bada su kuma dubu goma sha biyu na azurfa wa ala ahlil bakari masu shanu bi adai bakaratin za su rika bada shanu guda ɗari biyu bi adai shanu ɗari biyu wa ala ahlil sha'i masu awakai kuma alfai shaɗin za su rika ba da awakai dubu biyu wa al'adin hulani masu zai da kaya tumat masu riga da wando masu zai da kaya yan yadika yan kwari su kuma za su rika ba da liyazai hulla su ma za su rika ba da tumat za a ce ke suna riga da wando ko kuma shadda wagan bari mai tsada riga da wando guda ɗari biyu yawwa abin da hula iya hula kawai riga da wando tumat kace da hula yan shiga uku yanzu a ce tangaran za ka kawo kawai duk tangaran yan maiduguri ali yace wata raka diyar da hali zimma sai aka kale diyar ma a kafiran amana su kuma lam yarfa'a ita ba daga ta ba fi ma rafa'a min diya in abin da aka daga da diya an bata ayi da su eh ana nan domin zu a ai dan ma halin zimma ne aka ba ku da kafirai ne ne za a ba ku ba abin da za a kara mu alkatil ladhi tajibu fihi ran kai ko yawa kisan da wato yake wajaba a biya masa diya eh alladhi tajibu fihi wanda ya zama wajibi a biya masa diya idan mutafaqi alaihi bainal ulama yana daga abin da aka wasawari ittifaqi tsakanin malamai cewa anna tajibu fil qatl wajibi ne dangane da abin da ya shafi kisa filkatil da kadai wajen kisan kan kuskure wa fi shibil amdi da kisan kai na mai kama da ganganci yanzu misali wanda ya je aji ya ji abincin bera inda yara suke wasa sai wani yaro ya dauka ya ce musu wannan me wani irin kisa ne yara na kawai mutum yanzu ya zo cikin gida ya ajiye ko inda yara ke wasa kuma ya samo wani abu wanda yake kama alewa ko kifi ga yara masu rarrafe ka shi yaro duk abin da ya gani dauka zai yi ka ga ba za a ce kai tsaye da gangan ya kashe wannan yaron ba amma ai ko ganganci ne shi irin wannan abubuwan ba a zo kage cikin mutane kwata-kwata ko za ka sa za ga masu hikima shi ne in ka sa a gidanka da azizu ba kake tashi ka je ka ɗauki ko ba ka bane yawwa to bari mu je na cikin lokaci ka wa fil amdi allazi waqa mimman mimman waqa waqa mimman mimman faqadi faqada shartan min jurud taklif aka yi tego wa fil amdi haka nan dangane da ganganci allazi waqa wanda ya faru liman baka da sharɗan min shuruɗin taklif wanda ya rasa wani sharɗi daga cikin sharɗan nan naumi kan taklifanci shi ne wanda yake nau balaga mitila sagiri kamar karamin yaro wal majnuni da mahaukaci wa bil amdi shi da mahaukaci yana hauka ka kauce in ya mace ka ba abin da za a yi ba yawa ba kwa ganin wasu da sun yi abin da ya ce a je a gwada kwakwalwa karka je ya cuce ka a je a gwada kwakwalwarsa a ce mahaukaci ne yawa kawai kama gurin da aka joni ya ce yanayi mun hauka zan mara hauka la ila illa la to a kai ne a ciki wallahi kai ne a ciki allazi takunu bi hurmatul maqtul wanda akwai alfarma wanda aka kashe akai sai yace na kisa ta alhu matul qatil wanda yake tawaya ne daga dangane da alfarma wanda yake zaka misal al-auli idza qatala abdan misali da ɗaya kashe bawa kama ta ji wahalar nayi kamar yadda yake waje ba akan mai bacci alladin kalaba fi naumi wanda ya juya a baccinsa ala akar akan wani baka talau ya kashe na gaya muku kwanaki an muka bada misali sai a mai bacci zai kashe wani narke ke ne aka ajiye mai yaro bai sani bai je danne an gane ko danne ki ba din baki yana tau dan wani yana bacci daga za a sabul ka ba a shi baya ji kun fahimta da kyau ko yaje kashe shi kawai to kamar haka wa alaman sa kada ala gairi faka talau ko wanda ya fado kan waninsa yana aiki yanzu aikin gini masu hawa sama ya fado kan wani sai dan ne je fado ma a wuya ya kaje kaga wannan aiki ne akwai da to ire iren wayannan duk akwai su duk ba suna rubuta ko duka wannan anwa'ul qatli na anwa'ul diyati kai nau'o'in diya ba za mu iya riya ba kamar lokacin ya cika to abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladanta kun ga muna sauri mun ce za mu wuce biya wannan ne saboda za mu iya kammala shi kafin haji insha Allah ta'ala za mu karatu sau da kawai abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladanta wannan muke kuskure Allah ya yi mana muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa da tsofin zama da wakaka waɗanda suka yi mana wasiya da duniya da kai Allah ka biya musu fatu wani wannan yake da Allah ya mar bayani dan Allah ya min bayani akan yadda ake karkata danyen sa a sallah mala a iya zaman a iya zaman tahiya ake karkatawa ko kuma a kowanne zama yawa ba kowanne zama ba dan za ga wasu na yi in mutum ya zo yanzu zai koma sai ga yana haka ba a yi iya zaman tahiya ake zama sannan kana da hanya biyu ko dai ka sai da hannunka al-ishara ko ta haliku sababa wajen tariku sababa din nan za ga in kan da asali sifatu talatin nabi asali mujalladi uku ne ba wannan da take gaban ku asali sifatu talatin nabi na mala albani yana nan mujalladi uku ne za ga ko shi ma sifatu talatin nabi ya yi ma bayani amma a asali din ya fi fada da bayani cewa idan aka zo wajen dora hannu saboda babu nasi karara zai gama da suna gabani wasu ka ce ka zo dora hannun domin so ake gabobinka gaba ɗayan ka kalli gabas gaba ɗaya su kalli gabas to sai wani sai suka ce haka za a ɗora hannun haka ka ga yadda yake haka haka ɗin nan haka za a ɗora ya kalli gabas wasu suka ce in kai haka ai wannan shi ne kalli gabas ba sai dai haka haka ne kaga yadda wanda yake a kwanci shi ma wannan haka yake a kwanci shi sa wasu ya gaji ya haka suna haka kun fahimta da kyau ko yau saboda yanzu ne ka sa hannu ya kalli gabas shi ma wanda ya kalli alƙibla kun fahimta ko yawwa saboda haka amma idan mutum ya haka wasu kuma yace haka za ya halka wasu suka ce ai a halkan ma a haka ne a kwanci kun fahimta da kyau ko ko kuma wasu suka ce ai a halkar haka yake halka din da yake ne zobe a hakan ma zobe aka ya kwantar kun fahimta haka sannan wajen motsawar za ga wani za ga haka mabulala ma haka yake da cewa kai yuharrifuha yaminan wa shimalan ko kuma wato kawai yuharrifuha tahrikan yana motsa hannun wannan suka ce abai da ji haka zai suka ce hagu da dama wasu kuma suka ce sama da ƙasa wasu kuma hakan za ga suna haka saboda haka babu nasi amma idan ka kalli ra'ayi ma cewa an ce komai na annabi yana koma ya kalla alƙibla za ga wanda suke tsayawa a haka kamar sun fi dalili domin a haka ne komai yakan bi gaba a haka an dan samu duk da cewa an kai yayi ba a haka idan kai hakan ma yayi amma wanda suke haka za ka komai na ya fi kallon aljibla domin zuwa ke ka zauna ta zaman dai ya kabar kama daga baya da yakon ɗan yatsun ka a baya ka kwantar da zuwa ka zuwa ke kai haka kaga su kansu wayannan sun kalli aljibla su kansu wayannan sun kalli aljibla kun fahimta da kyau wannan tambaya ce mai kyau amma dai ba da haka take ana yi wallahu ala abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yi mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da ko kuskure ɗaukaka zaɓe da yake jin karo mu Allah dan ki sarka dan kiyawar ka dan ƙarfin ka Allah madaukakin sarki ka zaɓa mana na gari Allah ba mu da zaɓi ba mu zaɓi kowa ba Allah ka zaɓa mana na gari Allah dan ki sarka wanda zai zama alkhairi ga al'ummar nan Allah madaukakin sarki Allah ka tabbatar mana da ko muna son ko ba ma san Allah ka zaba mana da ya ubangiji dan sunayen ka kyawawa da kofin ka madaukaka wanda zai zama alkhairi ga al'ummar musulmi da mutanen mu da wato ƴaƴan mu da dukkan mu gaba ɗaya musulmi Allah ka tabbatar mana da ya ubangiji dan sunayen ka kyawawa wanda za su kawo matsala da tashi hankali da a wannan kasa Allah ka san Allah ka maganta mu ya ubangiji babu da kasar da ta bu Najeriya ita muke so Allah madaukakin sarki ka zaunar mana da lafiya wasu neman da taji hankali da matsaloli Allah ka san su Allah ka maganta mana ya ubangiji dan ki karka duk wanda za su zama alkhairi ga al'ummar musulmi kun ce rayuwa da ake ciki wanda za su tausaya mana suke kaunar mu Allah ka tabbatar mana da su muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da kofin sa madaukaka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya iyayen mu da malaman mu Allah ka bi kansu da gafara madarai Allah ka ba su tsawon kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa kun ce rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye wa al'ummar musulmi girgizar kasa da take samun musulmi a wato dukiya za ku ga shekaran jiya wa an kuma mu kuma a cikin sakanni ake yi amma mutane dubunnai ne suke mutuwa wallahi sakan baya kai minti daya idan Allah abun tsoro ne kwata kwata bai mutu kan 45 ba amma mutane dubunnai ne suke dubunnai to girgizar kasa da ake fama da ita a Syria da Turkiya Allah madaukakin sarki musulmi da suka riga mu gida gaskiya Allah ka karɓi shahada mu kuma girgiza aljihu da muke fama da ita mu Allah ka yayi mana dan kowa da irin da girgiza ko ba haka bane muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya sako a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu jikon mutta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu jikon guje mata ya ubangiji dan sunayen ka kyawawa da kofin ka ba ka Allah ka biya mana bukatun mu na alheri matasan mu Allah ka shirya shirya muna Allah ka dora su hanya madaidaiciya Allahumma amina fi awqatina wa aslih a'immatana wa ulati umurina واجعل ولايتنا في من خافك وتلاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب الابواب فاعف عنا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم امين Thank you.